ba dan saboda ke muka zo ba ke ba saboda mu kika zo ba na ganta ba biki ya ka zo ba an zo guri gaban shinkafa Cizon kwabanta ba ciwo ta zo ta sha ruwa ƙaban zabayin ubanta sun kifa ƙwarya. wannan abu ya nemin ciwo an ce da naka bai kyauta ba. Wannan abu ya nemin ciwo an ce da naka bai kyauta ba. Ƙaryar kuɗi a cewa banza. Wofi saboda kofa da kosai ran nan ta kai maroƙa ƙara. Allah wadanda min roba sai girma gare shi ba shi da nauyi. Dan ta gano mu ta zagi Allah wadan maroƙan banza. Cizon kwabanta baya ciwo bindi kamar buro da fefin. ba don saboda ke muka zo ba. Gara Amina jikar babu ba na fushi da mai kada kwariya. Ba na fushi da mai kada kwariya ba na fushi da masu garaya. Auren zugu na na gajere. karbe da nakiyar kanka ji kyawu gare ka ba daɗi ba. Ba don saboda ke muka zo ba. Ke ba saboda mu kika zo ba. Kofi saboda koko da kosai banza ta kai maroƙa ƙara. wani ganta ba biki aka zo ba an zo guri rabon shinkafa. Ba don saboda ke muka zo ba. Kasi-kasi da ‘yar gigi waran nan ana biki a garin su sai ta je ta kai mun dema. Ni na fita ‘yar gigiwa sai na ɗebi ‘yan yara na, mu goma sha biyar muka je. rarrafe da layar rana rannan da kyar biyar suka dawo ta tura goma gun alkali ƙaryar kuɗi suke wa banza ta zo ta sha ruwa ka banza bayan ubanta sun kiba ƙwarya mai ta kama da ɗambara soso mai ta kama da ɗambara soto. Na gode wa maza har mata na gode wa mutanen ƙarfi. Na gode wa maza har mata na gode wa mutanen ƙarfi. Na gode mai abin ƙasaita mai zamu ce da mai raba kaya. Na gode wa maza har mata na gode wa samarin ƙarfi. Yara iye, ai yara iye, aye ira iye, aye na ye, alaba mu sauƙi. Yara iye, yara iye, aye yara akwai wani tabiri yana nan ba zan faɗa ba. Bai baya abin biya sai mangul da kanwa firan da ya san yar abokai gani lashe hannu. A Tun da isan miyar yabo kai gani lasa hannu ina lasa ana rike shi muna fakin maza gani gemu kamar garerar da ta kwashi raba. Gidan suna a ce da malam malam ya zo. a gidan sitira a ce da malam malam ya zo kaka na ga malami da allo an kwa a hannu yaya aka somo ne malam yana karatu ya miƙa kwali ga aiwa Allah aiwa ma'aiki ya gaya wa mata, mata kar ku yarda ku halin shegiyar uwa. Ina ruwan wofi. Katin ya kudin tafan talatin bata ba da ya ba, auren shekara bakwai ko gishirin anene. abin da ka laira muna jin wata ƙara-ƙara ƙaran mai ake ne ishe wala kiri ne yake duban shegiyar uwa da mai tuya tsiya tana nan ba zan faɗa ba ta toya mijin ta toya matar ta toya ‘ya'ya ta karya mijin kamar ta kanda mutsiya ciyar aya. da wannan ya auri yar maroƙa ya kau da baki sai ya rufe idanu in kwana rawa in kwana juyi in san abinci ko ni ce uwar marayu ni ce ta babu da wannan ya auri yar maroƙa sai rufe idanu domin ba za su na'amu saboda shi ba, kan ya ce ba zai rike ba gobe sai ta dawo. Ana magana haruna ya daje ɗa guda ɗaya ɗan shawai ɗan na dabo haruna ya biya. Anai maganar adadu adadu adadiyar fulani kan sarkin ruwan taɓo gai da adadi ta biya a ɗebi jini a yanka nama na uwa lagiwa kai da na a'ina ya ba ma na uwa la ya biya kyautar goma goma malam audu mai amana da magaji shehu sarkin ƙarfi haba na uwa ni na yaba ma ai audu ya biya a baka kuɗi a baka nama so shi'uni giwa a ba ɗan aure na yawa ma shi'uni ya biya da Ahmadu mai kwari ɗan darman ya biya da ma mu gama da lafiya lau maganar kwarawa. a nuna kuɗi a nuna wauta sai dai kwarawa da ma mu gama da lafiya lauya da da ya biya. akwai mamallawan mijin shawai da yawa na gamba na yaba ma kan alasa ni na ƙara godiya Allah ya ƙara baiwa Abala kan na sala mai goro gai da ƙarfi. rabbana a kaina ubangiji muna da rabo gun rabbana da ba na ƙaunar kishiya yar aluba ta ƙaunar kishiya kan kuna so mata sai ku yi dare da rana yakin yar ale Allah ita taimaki mai ran yar ale mai garinmu ma mai zai yi da shegiya Shehu sarkin ƙarfi mu gai da kai. Shehu sarkin ƙarfi mu gai da kai. Da ma muna da rabo mun rabbana. Dan Muhammad Bello mu gai da shi. Tawo na mata Allah magani. Kanan Halilu maza na maganin maza. Mai ɗan Hassan na Fulani mu gai da kai. a ina dai kwamata ta na gai da kai sai mu koma kura garin muke alhaji lafiya isa ko'ina alhaji lafi dola gai da ke ai hajiya dummai na gai da ke ai hajiya zina ala taimaka gwari mai tuwon yanka da ta isa Adama gwaurau dole a gai da ke. Kanwa sarkin gora ala taimaka. Mu goda auta na ci a gai da ke. Hauwa mai tuwon ƴan kara ta mutu. Irin barandi da kaumin ta isa. Alhaji yaro da na gai da ke. A saba matar ɗan gata gare. ai ka bani turmi na bai yar ale haba gido yar audu da zuciya sai mu koma karfi garin mutu yar kuma su mai koko na gai da ke yar kuma su mai koko ala taimaka ga yawa yar malam mai zuciya ga yawa matan lasan ta mutu a koke dikar Musa ta isa. Ai da goba da ya daka aikin naku ba. Ai asaban tsalhai na gai da ke. Ishe taban akuya ban barta ba. Dare da rana yakin shegiya. Haba mutanen ƙarfi da zuciya. Gidan bariki ma na gai da ke. ye mai ta shaɗan ba samu gai da ke magana zuwaira Allah ya taimaka ta tsowa gwaurauni ina gai da ke dare da ranawa ga yar ali mamman mijin yar shawai na ina kawo na gamba gwaurau Allah ya taimaka ai da gobe zai iya aikin naku ba zance kuwa kishiya. Dare da rana Allah ya taimaka. Yaraban maza su gana da maza alhaji zai tallaye. Na goda Allah da annabi. Wo mata da abin tsiya muke. maza ba ne. Ai namijin zara abin tsoro ne, kadan ya auro ta hannun sa zai shuka. Ta aure shi ta gaɗi ban yade, goron ɗari sai ta niƙan kwabo. Kai namijin samo da damu tsaman, mazan gari suna yin aure. Ban motsa ba ma tana kafirci kan zana motsa fada za ta je. Ba da yaƙi ya sabe mata ayuba maza tuwon kaya. Hikar Musa da kai lalau ya ba mu lafiya. Ta ba da kuɗi ta ba da naira ta ayuba ba gudu. Mai jin daɗin zama da ‘ya da ta ba wa mai sile. Haba Adama, Adama Allah ya taimaka mana. Haba matar gidan a tsaye ni godiya nake. Aiwo, ai mata ba maza ba ne. Kar a tsane ni kar a sa ni ira mai goron ɗari ba za a bani ba. Kaga irin tsiya irin san gama wane ne bai wada aure ba. ya je ya kwaso doki kaga hatsin da za ibaiwa mata ibaiwa dokinsa cikan uwa ta su aiwo sarki zai ba mu lafiya Kui mana gafara ko ba za mu kwana ba. taɓa nan da nan da nan dukiwo yake mane. Ai wata kishiya irin kura ce kan ka shige a ruwa take maka. Da kimanin magani kisa na ajeji, arniya gwanda ki bar ni na daka miki kuka. Fegiya sai ta yi dariya, sarauka ta shewa jarababbiya ba ta san gatse ba ne. Aiwo, ai mata ba maza ba ne. Aba Usmani Shehu sarkin ƙarfi, jikan kada na ƙara sallama. Mata ta kanan ciro ma halilu ba gudu. Kama ɗaure ai kurmi ba da gobe ne. Ana yi kiransa bandiya mai gora na uwa nuwa ta ba faɗa ba ne. ai mai za mu ce da mai bani maza tuwon kaya. Wai wai wai sarkin sarauta taimaka mana. A gaida mala'iku na bakin turba, ɗan ba su Allah ba mu lafiya. Irin sarkin ruwa ni na ƙara godiya Allah ya ba mu lafiya. Ga aladu, ga aladu sarki ta ala taimaka mana tunabi. Mai nene masomin ya kuturu ya sai sani ya gurgu ya ce ta kace ta gajen ido dandanan. ka dan Allah bai baka ba na bakwace ba zai baka ba. Bai suna ba kan yayi ma ba zai dore ba. Namu da mai shi sai na ga mai abin bayanan. mu da me shi sai na ga mai abin bayanan da Allah sarki karfi ne nake komawa da gwani lallai ne mai zamu ce daren mai kyauta rago ba zai suna ba kan yayi ma abin zabe da an ƙi da an so wata a yamma zai tsaya rana gabas za ta fito da an ƙi da an so wata a yamma zai tsaya rana gabas za ta fito inda rani bai ka tofa ba don fari ma ya za a yi da shi da mun kaba tuta ga ta nan ta gane mana jinkakkun gare da mun kaba tuta ga ta nan ta gane mana jinkaukun gare godiya na gode ba za mu rena mai banin ba ina nake komawa sai na koma dokau saboda ran waza ne godiya na aminu na gode dan fulanin gaske godiya yaro yaro na aiko bayanan godiya yaro yaro na aiko bayanan godiya ma dalla a hankali ke wasa kadan na tayi da yawo mu je kasar gainawa mamman lawan giwa ne gaje da dokin goshi na adamu babbar gayya sai na daidu baya tsoro yabon gwani filan ne rago ba zai suna ba ko yayi ma ba zai tsore ba da uwa ke yaƙi yaƙin da ba uwa ruba ne garkake harkaki wandon karfe kuba ka ta itatan marke ya bangwani lallai ne sai da umara dan tanko kai ne irin gidan mai sade ko gaban bayanan ina nake komawa kan na tayi da yawo ai nake komawa saboda ran waza ne umara dan tanko na babu jikan babu kai irin gidan mai sade da ko gaban bayanan gaban gwani lallai ne da ya haya bayanan kurman maza ina magana ta da ko gaban bayanan kan na koma kirya mamman lawan giwa ne gajere dokin lami gajere dokin lami mai daddawa ina gaisa ta ko gaban bata nan mai daddawar mutanen yanzu rago ba zai suna ba na yaya sarkin tarko ga mai kame tsoro na bi ba baya tsoro ai yaban gwani filan ne da ko gaban baya nan mai bani ba rabon ɗale ba da uwa ce yaƙi yaƙin da ba uwa ruba ce ruwa da mafici udila ba jira ka ba su wata tabu wata aye ko ni na bi aye ba bi no ba ka uba kan san gwani hauya ba ta da goma ba aye aye kwana waje aye kare. Biyar biyar muke sarawa ai ta goma ta kare. Matar mai alewa ta tafi kogi gidansu ya kone. Anni ya ci mai da aro, allura ma ba da aro, allura ma ba da aron kiwawa ne. Kan banza shi ne ba shi rama aliyere, sinan ne shi ne ba shi rama aliyere. Karo da maza yaƙi da maza tunare, akan ɗauka ba zan yi faɗa da uwata ba. ta je ta dawo ido mini mudi ba kamar yawan gulma. Ta je ta dawo ido mini mudi ba kamar yawan gulma. Ta saba ta je ta dokoro ta. Akan ɗauka ba zan yi fada da uwata ba. Sarki mai yawan a hawo. sarki man yawan a hawo a je yaƙi. Karo da maza yaƙi da maza tunare. Karo da maza yaƙi da maza tunare. Sarki mai yawan a hayo. Sarki mai yawan a hayo a je yaƙi. Karo da maza yaƙi da maza yar rera. Kan banza shi ne ba shi dama alheri. Dangoji shi ne ba shi dama alheri. Karo da maza yaƙi da maza tunare. Alheri gadon barci. Alheri muke nema. Alheri muke nema gurin Allah. Dan banza shi ne ba shi dama alheri. Dan hofi shi ne ba shi dama alheri. karo da maza yaƙi da maza tunare. Allura maba da aro, allura maba da aron kiwawa ne. Maba da aro ba zai mugai da allura. Karo da maza yaƙi da maza tunare. Sarki mai yawan aro, sarki mai yawan Dare da rana koro, Ubangiji ya sauwaka sharin kishiya. Yar aluba ta ƙaunar kishiya. Ko ni ma mai zanyi da shegiya. Suna zaman su da malam yar Ali sai ya ce za mata kishiya. Kai wa Allah, kai wa annabi mai gidana, ni ma na isa. Kadan kace wuta matan zan shiga. Kadan kace sama matan zan hau. A jekiyar alike matin isa. Da dai gari ya waye yar ali. Yar ali sai ta zo ta durkusa saboda dai karye mata kishiya. A mai gida wani aikin za a yi. Je ki sha zaman ki ki huta yar ali ki je ki kame naman nan mu ci a baiwa tsofaffi girkin su. Yar ali namin na ta hau gado ishe gado zai jirkice shegiya. Rannan ta yi mafarki mai wuya. A sai ta ce masa shehun malami, jiya na yi mafarki mai wuya don mafarki ba zai banni ba. Sai ya ce mafarki ne miki magani. Da dai ta ɗauki mudubi yar ale. Yar yali ta ga fiska duta tattare. Daga ido ya auka sai kashe. daga haƙora dusun zazzage. Yarya ta saka ɗan hannu aka ishe mafarki ba zai banni ba. gobe gari ya waye yar ale adu jiki ya sanyi yar ale yar ali sai ta gada kai na tafe sai ta ce ko ku ne kishiyata sai suka ce ba mu ne kishiya ba yar ali sai ta ga shanu na tafe sai ta ce ko ku ne kishiyata sai suka ce ba mu ne kishiya ba yar ali ba ta ƙaunar kegiya Ai komai daɗin ku da arniya ba ta ƙaunar ka da arziki ta fi so ta ga ƙofa na rufe. A in gaya muku ban da guri biyu ban da wannan ba ta da magani. Asara ka ko rana haihuwa. Da muguwa ko ranar zazzaɓi ko ba ta so dama maka ɗan kunu. daban da wannan mata da magani. Je kitin da ba kya ƙaunar kishiya gobe sharar gona za ki je. A sai ta ce masa malam babu komai. Kaje ta share gonan malami ta sa wuta ta kone ta rigace. Allah ya sauwaƙe sharin shegiya. je kitin da baka kaunar kishiya ki kama turba jeji yar ali ki duba babban dutse yar ali ki je ki dauko min shi dandanan ka kama turba jeji yar ali ta duba babban dutse tai tsaye babu mai dauka ta zo gida gobe ma wani aikin za in je abin da ba ka ƙaunar kishi ya kama turba da yar alikire ƙaramin kura sau biyar. A sai ka ce masa malam babu komai. Kale ƙaramin kura sau biyar ta tsigo gashin shegiya. Saboda dai karye mata kishiya. Allah ya sauwaƙe sharin shegiya. da dai ya tare ya auro arniya baka wacce ta sha gari idan dinan ta kwashe ludaye arniya ta tashi kamar bunkun gyada mai doka ikushe wa jinjiri kaje ta tsefe kayi ya tsiya da ɗan ta iyaka luluwa ta tsefe kayi tai tsaye ta zo ta tsaya a gaban mijinta masu sai da fura ba su tari ba tana kirarin ya fito tsiya Inan nan da itan kafe me ani uwa ta saba zan bar ta ba ani uba na saba zan bar shi ba da mijinta na taɓa fawa banza da baki ma ita fiɗa za ta yi. Baka mai haƙorin cizo shegiya, baka mai haƙorin cizo arniya. Sai ya tashi ya auro arniya, ta kama raukar dukan yar ale. a ta yi kuka ta yi kururuwa babu mai kwata ta tako kaɗan. Shegiya ta fizge ta wurin ‘yar ale, dandanan ta fizge ‘yan yatsu biyar. Da kiwa Allah kiwa annabi, kadan kin fizgen taura, sannan kin yanke yatsu daure ki ban muni ‘yan yatsu biyar don na samu na soke kallabe na. Allah ya sauwaƙe sharin shegiya, yin da sauwaƙe aikin arniya. Da dai ta ɗaibi kuɗi na tafan bakwai ta zai hausa ɓata ta da ni da ke. Sai ta haɗa ta da gunkin malami. Malam ya karɓa kuɗin nan fan bakwai, ya yagi takarda ‘yar kaɗan, ya sa fuskarsa wajen gabar. tabi ki tabi ki tinkiya tabi ki tabi ki kama kare kin ce sama matan zaton kin ce wuta ma zai ta shiga ya karba kuɗin nan fan bakwai shi ba bismillah ko guda ɗaya amma ya ci amanar yar ale sai ya naɗa mata laya yar guda ɗaya sannan ya bata rubutu ɗan kaɗan kaɗan ya ce zai sha ruwa je ki diga a cikin ruwa ta ce masa malami wanda baya yin magana da ni ya zana bayi rubutu har ya sha ce ki je ki zuba a tsakar gida in za ya ratsa na san mun haɗu wannan ki sace abuta 'yan kaɗan malam ya fito zai sallar safiya sai dai ya gabuta ta cika wannan ruwan ba zai sallah ba yar ale haba je ka dai kai sallah babu komai a sai ya ce mata yar ale kan na yi sallan ma ba ta cika To je ka dai ka yi sallah babu komai. To yau wata ayar za in ja, to kulkula handun za na ja ko malikin tsomo do za na ja. Kan na yi sallar ma ba ta cika. Amma suna tafiya ta su biyu, yaya yau wata hanyar za bi sai ta ce ta ubanki za mu bi. jarabawa ta mai kalan tsiya. A ta na shi ya salla don uwa, ta na shi ya salla don uba da shi da dangi ba sa arziki. Shirin yara biki kar gida kan tara gida ya wargaje. A ta yi kuka ta yi kururuwa Allah ya sauwaƙe shirin shegiya. Ai yarin yadu ta ƙandare. ai yarin ya duta ke kashe haba lafiya dai koko zazzabe wallahi babu cuta sai da kishiya wallahi ba makarai sai da kishiya du jiki ya sanyi babu kware du jiki ya sanyi babu kware adu ta zawa ya buzin malame ta. Banni banni banni banni banni banni banni shehun malamina. Abin da ke dawa ke mai zawayi kan ya zo kusa ba zai barka ba. Abin da ke dawa ke mai zawayi kan ya zo kusa sai ya da ke. Allah ya sauwaƙe sharin shegiya. Allah isa waɗe sharin shagiya. Ira iye, ayyira iye, aye ira iye, aye na e, sai na je na gani. Yar mara zuciya ba za ki ga saurayi ba. yarki ki bai wa tsoho mai yaƙuri da yan bana ba da saurayi ba ba za ta ga zanzaro ba sai ki ga tun mazagi sarau a gaban mawanka da rana ba ta tsoro da daddare ta yi mafarki. kafin ya kudin tafan talatin ya babu komai da auren ƙeta ya tsaya ta ce ba ruwa na kadan za ku nema aure ai ganda ku tambaya da yar mutsiya tiya tana nan ba zan faɗa ba mai dogon hannu na karbe kudin kwarawa ta karbe kudin maraya bata ba shi ya ba. a firiki za shigo na firka za ta birni abinci karo da shi da keke bai ce matsa ba shi bai yi ƙararrawa ba bai ce mata da kuɗa ba a ce firka kina ta mita bai ban gaje kishi maran yana ta mita ya babu gara. kike iya durkuso kike so a daka ki birni ki kunshe kuɗin ki fan talatin a kai ki birni sai mu je kantin kwari da kaya na nan mu kwato ki duba katifa du da bargo zuwa matashi da gado irin na yanzu na zanzare maza da abin da ke dafawa a baiwa kowa iya sai ki gado kuso a yawo ne ko a raba. Ana ta biki ana ta guda ya shegiyar uwa, sai an wanye teku ne ko mai ta kawo, da sai yaron ya leko ai ɗaki babu komai. karimu raka ta kawo haddadin barira kira ta taban kuɗi na ni ba za na hau ba ta tayi ta rausa kuka a dubi ruwa a dubi gari ni ban da gata da ya ga katifa ya ga bargo ya ga labule sai kayan abinci ne yaron bai gani ba. Kadan za ka nemi aure gara ku tambaya ku nema ku ‘yan maza. mai kasa da karka auro yar masu bacci mai ta daka mai ta nema har za ta kawo da ta rufa kayinta da hantsi ta ce gidan maza gobe kuna da gara ni ba na buhun tsiya da mai na jero su kuma sun cika da doki irin na banza sun tuke tuwo na shinkafa tun da safe ga goron sile bakwai ga kaji guda hudu kwai wata tsohuwa da doki na share fili filin sauke gara sun tuke tuwo na shinkafa tun da safe a kaga mutan gida da muna za su samu kwali da uban miji da ɗoki zai san buhun hatsi kaga uwar miji da muna za ba ta turmi da sun ji ƙararrawa ta jakai sun tona danga to da kan mutan tudu ne suka zo su sha ruwa kura tsamiya da leke zai gagara kato kato kato da hantsi babu gara a dobi na jodu mai agogo na duba gara bari in gani tsaya in duba kuna gasin tawo mai karbe bakwai da minti ga goma ta shigo langa dala dala ta ce ba ruwana ga ta ka dala dala ta ce ba ruwana ga kan akuya sile talatin sai ta ce a kawo Adu namijin da ba shi jarinta ba ruwana. a dan Allah ka nemi rabo a sace suna a sa kalima ko zuwaira ko kafi daɗi. a ta gama duniya da surutun na yi gara a na yi gado irin na yanzu na zanzare maza ga ‘yata ta ta cika da yanga irin ta banza kan yaro za ya wu gado yarin ya faɗa take kada a tuɗa kaya aye na ye ayi na na ye ayi na na ye a rauye zan ki faɗa ba ko za a yanyana na fede mutane. Ba zan ki faɗa ba ɗaya shika uba ya aure tana nan. da aikin banza ai saboda zafin kishi dan kishi ya ba zan iya yankan muje ba kan banza ai saboda zafin kishi dan kishi ya ba zan iya yanke muje ba ƙaryar banza ƙaryar kuɗi suke wa wacan a wofe. Ba zan ki faɗa ba ko za a yanya na feɗe, ke ɗarin ki ba ciwo. Kin gano mu kin haumita, buhunhunan ki sun ci uban su shegen ciki kamar an matse kalangu. bazan ki faɗa ba mai dukiya ta ƙaryar banza buhunan ki binci uban su binci kama buro da a kwano a aje dare ya kama ai saboda zabin titi Allah
da ke da kwana da mata uwa sashiya ta sha zazzaga. To ba za ta ki sayan garuwa ba bare hani dan kamfan jariri. Da kundi zanga maku yaran mata masu shege masu goya, to bare mu ga babansu, shi baban ma haka na ce matallabe gamba mu motsa usaini. a